ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله قوي إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya jara yau mai kamo wannan yini mai tarin albarka yau muna litinin wanda ta yi daidai da biyar ga watan ramadan
hijira yau na da shekara 444 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya suna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan jihari na ramadan mai taro albarka idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin suratu yunus sura mai namba ta goma a jerin giyar surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 23 a wannan sura yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 24 a wannan sura mai albarka suratu yunus alayhi salam wannan kuma shi ne darasin mu na hudu kenan ko ko na biyar a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan na'am إنما مثل الحياة الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله تعالى كتوى إنما مصر الحياة الدنيا ita dai wannan duniya ga huganta to Allah zai buga mana misali wanda zai ƙara wayar mana da kai game da ita wannan duniya malamai suna cewa inna malik tahassu malaman nahau kenan cewa tahassuri abin da yake nufi kadai abin da duniya ta kunsa ba wani abu ba wannan wannan kadai shine fassarar gaskiya game da duniya in ban da wannan ba wani abu da ya riga shi ta Allah ya ce ita wannan duniya da wani gani kama in an zallahu mina sama to kamar ruwa ne da Allah yake saukar da shi daga sama kowa dai ya san yadda ake ruwa ko in damuna ta yi watannin ruwa sun tsaya za a dinga sakin sama tana ruwa to ka kaddara ga ruwa nan ana yi faktar da bihi na batul ard idan wannan ruwa ya zubo zai cakuda da tsirrai da suke karkashin ƙasa idan ruwa ya sauko zai jika ƙasa akwai iri na ciyayi da wa'ansu daga cikin amfani da za mu ci ko dabbobi su ci suna ƙarƙashin ƙasa a bene to idan ruwan ya zo zai jika wasu kumbura har a samu tsirrai suna fitowa da ba shuka ba to allah ce zubar ruwan he zamto ya ci aku da irin ciyayi da ƙwayoyi da suke binne a ƙarƙashin ƙasa zai fito sai allah ya ce mimma ya akulun nasu wal an'am daga cikin abin da ruwa ke sanadiyar fitowarsa akwai abin da mutane suke ci akwai kuma abin da dabbobi suke ci an bayyana za mu noma masara ne dawa ne gero ne wake ne shinkafa da sauransu wannan abincinmu ne kuma dabbobi suna cin ciyayi da sauran irin karmami da yayi da amfanin gona ya bari wato a wannan tsarin akwai wata hikima ta Allah subhanahu wataala da yake maganar yadda yake sauko da ruwa daga sama ya yi sanadiyar fito da tsirrai na amfani da mu za mu ci dabbobi za su ci to sai ya wata hikima wanda duk wanda ya shukar amfani to aƙalla zai yi wata biyu zuwa uku kawai abincin dabbobi yake wa aiki za ka shuka farkon shukawarka abinda zai fito shi ne tsoro a yake yayi ne zai fito ka dinga masa bayi kana ba shi ruwa abubuwan kana zuba mai taki kana noma wannan duk dabobi ne abin abincin dabobi ne ka yi wata ɗaya biyu kana yi har sai ya je gunda abincin dabbobin ya kai yadda ake so kuma sai naka yi fita daga cikinsa in masara ce sai ta fara gudu idan gero ne sai fidda kai idan dawa ce ma haka amma abincin dabbobin shi fa ya sa surtu abasa sai Allah ya ce mata Allah kuma li an an domin ku ji daɗi ku ci ku koci ku yi walwala dabbobin kuma su ci to hikimar da Allah yi wannan kamar yadda malamai su faɗa shi inda namun ne ya fara tsira to ba za mu rika da wuyi zama nasu ba wallahi domin muguntar mu ta yi yawa inda namun ne zai fara fita to wallahi ba za mu raka da wuyi zama nasu ba amma sai Allah ya ce kai wa da gobe tukuna sai ka noma ka zuba taki ka yi kaza ka yi kaza na dubobin sun isa sun nuna sannan daga baya sai na kai an fahimta sai Allah ke ce min ma ya kulun nasu wal an'am cikin abin da mutane suke ci kuma dabbobi suke ci Allah ya ce hatta idza akhadhat al ardu zukhrufaha ku tuna misali Allah yake buga ga wani duniya ga ruwa nan ana yi ga tsare sun fito har sai da ƙasa ta yi ado idan damuna ce kafa ta bayan gari da jiji za a goya yi a zai kore abin shawa ne ƙasa ta riƙe adanta wa zayyanat ta adanta wa zanna ahaluha annahum qadirun alayha manoma da suka yi shuka amfani ya fito an nome an yi maimai an zuba taki kowa iya zaton amfani zai har an fara bajetin da amfani a ina ganin hasahiran samu ko kaza a misali an fara wannan maganganu shine wa zanna ahaluha annahum qadirun alayha sai Allah ce ataha amruna laylan wa nahara wannan amfanin bayan ya je gabar da ake tsari za a amfane shi ko sai wata ja'ifa ta sauko masa ko ɗaukewar ruwa ko wata bakar iska ko wata musiba da yi amfanin ta sauka kai shi baje allah hasidan allah ta sai muka mai da wannan amfanin kamar an tsare an girbe shi ka allam ta gane bil amsa kamar ba ita bace je take ba da kodi shar'a bi sha'a kazalika nafsilul ayati liqaumin yatafakkarun haka Allah ke bayyana ayoyi amma ga mutane masu tuntun duniya kullus amma yi ta wannan ita ce duniya ga ta ta taso abin sha'awa a yi kaza a juya kaza a yi kaza a haɗa kaza a harɗa kaza wani ya rufaci duniyar gadan-gadan tamkar za ta samu kawai sai wata igiya ta yi gishi kenan an ɓata lokacin ba hanyar alkhairi ba ne a cin asara ita kuma mutuwa in ta zo ba ta jira ko da rasu ɗaya duk abin da ka tsara to dama tsarin ka ne ba tsarin allah ne yi tsarin allah da shi ne mai tabbatuwa ranar kaza da minti kaza da sakan kaza za ka mutu to in lokacin yanzu suka mutu tsare-tsaren kamar wa duniya kayan da gwamnati to shi ne allah yake cewa tamkar amfanin gona ya tashi ya ba da sha'awa ya kyau kuma kana nan kana nan sai gan ya zama yayi ya bushe ya kekashi kamar ya zama ka je gonaki zaka dauka ba ta bai da mana alamar ma babu ba alamar ma babu ta to wallahi haka Allah yake buga mana misalin in ba kai abin gani sa ba ba irin wani dan adam da duniya ba ta gan shi ba kuma ta ga bayansa ba in ka dau nagarta ta mutane bayan Allah da ƙwarai ba kamar annabawa to ba sauran annabin da ya rubu a bayan kasa yasa Sheikh Ibrahim in ya sashi littafin sa diwani yake cewa walau kana ta duniya ta dumu liwadin la kana rasulullahi hayyan wa baqi da a ce duniya za ta wanzu akan mutum ɗaya ki mutuwa shi ne zai dawo a duniya to da manzon Allah ne zai to tunda manzon Allah ya tafi to ba wani ruwa yasa Allah ya ce innaka mayyitun fa innahum mayyitun kai tabbaza ko magana su ma ba ne zama ba wanda ne zauna idan nagarta ne bayan ma'aikin Allah ga sahabbai sai na abubakar umar usman ali da sauran sahabban manzon Allah masu albarka amma su ma yau ba ɗaya ba a wannan duniya babu shi sai na abubakar manzon Allah ya ce idan aka ɗauke manzon Allah kansa to imanin sai na abubakar ya fi na raguwar al'umma nan gaba daya tun daga umar zuwa ƙasa a tattare imanin ma'abu da imanin abokan ya bura haka mazan Allah ya kasa ba da shi yi miki cewa da annabi da za a yi bayan abubakar amma shi ma duniya ba ta yi shi in ba don ƙur'ani da hadisi ba za mu san ma an yi rayuwa a suna buga idan ka koma ɗaya gefen in fajirci ne da taƙama ba wanda ya kai fir'auna amma fir'auna ya zuwa in ba don ƙur'ani ya ba mu labarin sama wallahi ba za mu san shi ba idan ka yi ƙasa-ƙasa ga irin su abu jihar ga irin su abu laha ga irin su abdullahi bin umar bin salul ga sauran gingima gingiman kafirai da aka yi lokacin manzon Allah wanda haza sai sai Allahumma in kana haza huwa al-haqqa min indika fa amtir ala hidayati min sama ya Allah wannan Qur'an da Muhammadu yake karanta in dai kai ne ka sako da shi to Allah zubo mana ruwan duwatsu daga sama akwai wanda ya zo ya samu wuta ya zo gaban manzon Allah ya sa hannunsa sai da gabar dan yatsansa ta kone ya murje ya ce inda da wannan wuta ce ubangiji da zai azaba ba ta yi sawa wannan wuta ta yi ne da yasa tsananin kafirci da taurin kai amma yanzu ba ɗaya bayan duniya ne duk ba mu duniya ta tafi su idan dukiya ce ga ƙaru da jimin ba da misalin sa shi kaɗai har yanzu sun girba sun ba a yi mai dukiya irin ƙaru ba har yanzu har yanzu har gobe ba za a yi ba mutum ɗaya ne mai kuɗi irin nasa ba yi ba amma shi ma baya duniya ta tafi to kaga wannan ya ishe ya ishe zama ma wa'azi in nagarta ce da zama salihin bawa mutumin kirki ina annabawan suke ina sahabbai in dukiya ce ina karu ne in mulki ne ina fir'auna ne in tsaba talauci ma akwai sahabin da mayafi da ya mallaka shi da iyalinsa amma duniya bata bace ba imani so daga ba wani dan adam da duniya ba ta gani irin sa kuma da bayan sa so daga taka a hankali akan wannan duniya ka ta rude ka kawai ba wani abin da za ta kama shi na gaske duk ƙarya ce yaudara ce ka bi Allah ka bi manzon Allah shi ne gaske sai ma da yake cewa a misalin wannan duniya fi fana'iha wa zawaliha wajen karewarta da gushewarta ta wannan mu dawo ƙasa ƙasa halau a ƙasan nan da wayanmu da komai gashi nan akwai shugabannin ƙasa da suna kan gadon mulki sun mutu kamar janar sani abacha iya kan gadon mulki inda ana siya rai da kuɗi za a siya amma ya mutu ga su malam umar musa ya rayuwa shi ma iyakan kujerar mulki mutu an fahimta to kaga karewa kenan a ƙasa shugaban ƙasa shi ne kololi a ƙasa kowa ƙasa yake da shi to amma in mutuwar ta zo ba za ta daga masa ba a lokacin da duniya ta ƙare masa zai tafiya su ba saboda kamar da yake cewa fi fana'i hawa zawalida wajen yadda duniya take saurin cuɗawa take saurin wucewa to kamar ayi damuna ne dudu ba ta wata uku zuwa ta wuce shikenan kai kuma ɗan adam da duniya take nema ta ruɗe ka ta kai ka wani ku idan ka ɗauko me jin daɗin duniya da mata in ma duniyar ta zo ma cikin jin daɗi wallahi ba zai kai kara goma sha biyar duk daɗin da za ka ji a duniya bai fito da shi na farko dai in ka tashi ba za ka san ma me daɗin rayuwa ba sai ka ba shekara 20 baya don ɗan teenagers na duk kusan ba su na hankali shekara 18 ya bakwai mutum zai sai wani tubu saba'in ba masa iya au ka gai ba hankali ya ku zai tafi ƙwallon ƙafa ba ruwa a gidansu ka ga ba shi da hankali wannan ka ga har yace wannan shekarun ba shi da hankali bai san ma me duniyar ba bai san daɗin duniyar ba to daga wannan shekarun na 17 18 19 ishirin a kaddara daɗin yaro ya fara jin daɗi shekara ishirin to duk inda ya tafi shekara talatin zuwa talatin da biyar to ya fara iyali ya yi aure ɗauri ya ta fara sako masa duk kuma wanda ya aure ya fara tara iyali to dolensa dolensa ya kwana ɓacin da wuce wani abin iya da kuɗin kuɗin ba zai su ci wani abin iya so ai ba za a yi ba jin daɗinka kawai bayan shekaru goma sha biyar kawai daga shekara talatin da biyu zuwa arba'in ka shiga wahala tun kana yi da kai da ita ko aihu ko aihu nan gaba ka ɗan yauyi mahaifa su dawo ma nan gaba ka ɗan wata adar ka an sake da gidanka za ta zo ɗanwar ka an sake da gidanka za ta zo sununul mana ya kenan shekarun musiba da wahala in ma'aikaci ne ka kusa da taya a lokacin duk haka duniya take in kuma ka tafi sittin saba'in magana ta riga ta gani nama a hana ka cin wannan a ce lemo ba za ka sha kaza ba a ce ba cin gishiri ba waye duk abin ya tafi lalace to akan wannan duniyar da in ka ɗau more wata ma ba ta fi shekara goma sha biyar a yi za ka bata lokacin ka akan rayuwar da za ka je har abada ba ta da ƙarshe ba ta da ƙarshe duk abin da kake tunanin kana yin sa a yanzu kana jin daɗin sa wallahi in ka haura shekara 70 zuwa biyar abin kana gani ba za ka yi shi ba tun ma kafin ka mutum abin ya fita daga kafa kan kwanaki mai mota hudu ba zuwa biyar akwai alhaji amiru dan tata kano allah ya kara masa lafiya da bakinsa ake faɗa yake cewa shi fa yanzu a duniya na babin da yake mai dalila da bakinsa jaridu duk sun bayyana wannan shi fa yanzu ba abin da yake jin daɗin sa ba rayuwarsa in kuɗi ne a zahiri har yanzu ba wanda ya kashe a zahiri amma yake faɗa bayan jin daɗin rayuwarsa ki so ma yake mutu ba domin duk sa'annin su abokan zama kowa ne to wanda ita ce duniyar da akan me za ka bata lokacin da zaka fifa na iha wa zawaliha har ka na yin bokanci ka na yin tsafi ka na yin tsafi ma akan wannan duniya ka bata da wani ka zagi wannan ka ci mutuncin wannan akan duniya in an barka da ita ma ina za ku je da ita ne ta fi karfi ka wallahi ta fi karfi ka malik ke cewa zukurba shine husnuha wa bahajatuha ta yi kyau ta yi ado wazanna ahalu annam qadiruna alaiha har masu amfanin gona suna saran za su je su amfani gonar ya zo musu to shi kenan sai Allah ya auko wata ja'ifa wata musiba daga nan sai amfanin ya lalace sai kuma ainihin ya zamto kamar yayi kamar kura to haka duniyar Allah ta'ala ya nemi ta karshe abin da za ta zama ke a suratul kahfi Allah ke cewa wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا Allah ya ce mu za mu sanya duk abin da yake kan ƙasar nan kafataninsa kaf Allah ya ce sai mu mai da shi bola da juji shara wa ina da ja'il da ma'alaiha sa'idan jurula ai Allah ya faɗa idan kiyama ta zo za a ga raƙuma wa idan isharu uttilat za a ga raƙuma suna ta yawo ba masu dabbobi ba masu su gidaje ba masu su komai babu ma ba wani abin da za ka ce ganawa da kowa gudu yake marasa ita duniya tun kafin kiyama ma ta yi sai komai ma ya zamto ba na kowa bane ba ita wannan duniya da duniya ba a yi sa Allah ce inna na narisul arda man alai ta kasar da man da yan kasar dukkan mu za mu gare su ta Allah ta'ala ke cewa ka allam ta gare bil ams kamar ba ita bace jiya yanzu a yi damuna ka je ka yi ta amfanin gona har damuna har kaka ta yi ba ta sati biyu uku bayan ka yi sare amfanin gona ka tattara shi kuma gonar ka gani ba abin da za ka ne ba ka sha ba ta ita ma duniya ka tafi in ta girbe ka ta sare ka shi kenan magana ta gani ba ɗan adam ɗin da zai mutu ya ba su wani abu a duniya wala ba mutu duk kowaye in dai ka mutu wallahi ba abin da za a fasa ba ihun nan na duniya ba da wannan hayaniya wala ba za a fasa wanda mutuwar ta shafe su ne kwana biyu uku shi kenan kowa ya kai kama gabansa ba abin da za a fasa kuma duk abin da ake yi ma yanzu a galibiyar mutanen yau kawai dan kana nan suke ma dan kana nan kai mai mulki ne kai mai kuɗi ne na tara ma kasa da jama'a amma ka mutu ka gani ka mutu da Allah zai baka labari ka je a bayan ka tafi shi wani abokin ka ne amma wallahi ba shi ba a yanka ba shi ba a yanka nawa ake nawa ake mutum da shi da wani ba sa rabuwa amma wallahi iya mutuwa wallahi tallahi ba shi ba iyalansa a zo za a warar da yake ana bara ana zuwa masallaci ana kai kuka yar gidan wani za a warar da yake kuma ga abokansa ma'aikacin gwamnati ne ga abokansa in ɗan kasuwa ne ga abokansa in malamin addini ne ga abokansa in a ƙungiya ne ga ƙungiyarsu amma auren yarsa sai gagara al'umma fa aka ne za ka ba ta lokacin ka wani duniya haka take ba haka take to daga mita ka zama yi ne Allah ya ce ka zalika da fasilul ayati li qaumin yatafakkaru haka ne muke tafsirin ayoyin ne inji Allah amma ga mutane masu kwakwalwa in dai har kana da tunani to karka bata kanka a wannan duniya kar ka bata lokacin ka kai iyaka iyawarin ka bi Allah ka bi manzon Allah ka yi nemi ka gama da lafiya kawai idan ka yi daidai ka zo mai imani bayan ka sai Allah ya ga tsarin su ya shirya su shi daya amma karkace wai wayan ka dubara ka ne zai sa bayan ka ta ji daɗi wala ba zai yi ba nagartarka salaharka bin Allah bin manzon Allah to sai Allah ya sa wa bayanka albarka shikenan a imamu hasan al-basri Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa ad-duniya jifatu yake kun ga wannan duniyar wallahi mushi ce haka imamu hasan al-basri ya jifa mushi yace duk wanda zai yi mu'amala da mushi dole ya hakura da cakudi da karuwa in dai za ka ci mushe ko ka je gunda mushe yake za a ga kura za a ga kare za a ga mugun dawa za a ga alade ba abin da ba za a gani ba to haka yi fasara duniya in dai duniya za ka sa mata amanna ba wanda ba za ku ci karo da shi ba wata ran ana ta hargowa masa yan sallah ba ka sani ba ka ka haɗa kan duka gina ka haɗa da kuraye mitin ake yi wata tattaunawa ake yi wata kitimurmura ake kullawa wallahi sai a yi sallah biyu ku ba ka sani ba in dai wannan duniya za ka bata amana ga shi ne babin da babu gari kwanan na aka yi siyasa gari nan ko sati uku bata wucewa akwai wanda zai fita kamfen tun samu har magari ba zai sallah ba wani a kan motar kiɗa ya ce kawai kidu jalli abin da yake sawa kiɗa in ya ɗauke wannan a sa wannan ko musulmi ne sunansa ahmad ko muhammad ko idris ko musa babansa kakansa kakan kakan kakansa musulmi ne amma ya wuri bai yi alwala ya yi sallah ba domin ya gyara duniyar wani gashi na iya faruwa ba abin da ba ya faru duk mun sani gashi na cutar akan duniya ne ba a lokacin allah ya zare ranar gidawa da kamfet din to me zai cewa allah allah ya halice shi don ya bauta wani don ya ƙi ya yi hidimar wani ƙi sallah allah ne ya tsallaci don wannan ba wa ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun ba abin da zai zo gaban sallah allah ya baka uzuri ka yi shi ƙi sallah sai dai baka da haƙƙi amma kuma ba yaƙi ake ba yaƙi ake ana kashe sahabbai suna kashewa amma Allah ya ce za ku sallah ku jami ba a yi ruwa ya shiga ba a fagen yaƙi jami yake to amma mutum ya zo a kan wani abu wanda ba mamaki mashi ɗan alan kora ne abu sai iya sallah sai ɓata duniyarsa da duniyar wani ba karamar asara ba ce har yanzu abin gashi na yana faruwa so daga musamman matasa wallahi ku yi hankali ku yi hankali kazalika nufassirul ayati liqawmin tafakkarun imam al-hasan al-basri ke tato duk wanda zai nemi duniya to Allah sai ya cafkar da karnuka za ku zauna da john za ku zauna da michael za ku zauna da wani pagan mamar addini duk sai kun yi mitin da sai kun kwana kuna mitin in dai duniya kake so a kulla a kulla wani zai yi kaza wani za a bawa kaza wani ba za a bashi ba in dai wannan duniya ce wallahi ta sai kun hada da arna da kafirai kun yi mitin da su yan uwanka kuma sai ka tsare su sai ka ji ba ka son su in dai wannan duniya ce kuna gani yadda ake fito a midiya mutum ya fito musulmi dan uwansa ya dinga bata shi akan siyasa iya mai shari iya mai kazar duk akan duniya ne kuma ƙarya yake ba sallah za a koya masa ba azumi ba akan duniya ne wallahi duniya ce saboda wannan ya isi zama izina a gari ya isi zama izina kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun Allah ya ce ina buga muku misalin ayoyi amma ga mutane masu tuntuntuni kawai ku yi ƙoƙarin ku shiga layin masu tuntuntuni ku gane me alkhairi a duniya mai shari idan ka biye mata a ƙwar'ani duk inda allah yake maganar duniya a galabiya sai ka tara goma ishirin talatin allah iya ce duniya amma gaba ba alkhairi ke mana ba wallahi ba alkhairi ke mana ba malamai sun ce daga cikin makiyanka kai musulmi makiyanka manya-manyan guda uku ne na farko akwai shida na biyu akwai son zuciya na uku akwai duniya dukkan nasun ƙwar'ani sun tabbata da makiyar kare wadanda kai ta kafin manci shidan son zuciya duniya a galibiya duk wanda ya halaka wani uku ne suka halakar da shi ko son zuciya suka halakar da shi ko shidan ya halakar da shi ko son duniya ta halakar da shi a galab wanda suka halaka waɗanda suka halakar da shi kazalika nufassilu al-ayat liqaumin yatafakkarun Allah iya buga misali amma yace ga mutane masu tuntuntuni masu kwakwalwa wanda suke iya gane Imam al-Qatabi yake cewa innal musbita bid-dunya ya'tihi amru Allah wa azabihi azfal ma yakun yace kun ga wanda yake fa kai a duniya inji Qatada in dai duniya ce ka sa a gaba yace wallahi ya'tihi amru Allah al'amarin Allah zai zai ke maka mutuwa kenan agfal ma ya kunu ya gafara da abin da ya zama wajibi a kansa na ibada ta yi mutuwa da zuwa shi ya ta iya ta harkowa to sai da da daga wasu biya ga wajibansa bai ba kuma ya mutu haka imamul kata da yake wa wajen mutu musi an na gaitu hazin hayatin duniya yace ta fuskar buga misali ƙololin dai rayuwar duniyar nan allati yantafi bi almar wanda dan adam yake jin daɗi da ita to kinayatun an hadhihi albalad allazi lamma azuma raja fil intifa bihi kamar amfanin gona ne wanda ya kusa isa nuna har ka sare zai zo ka amfane shi wa qali ya asmin sai Allah ya jiwo mai wata bala'i ka je dab kana ganin duniyar ta zo to shikenan sai Allah ya jiwo wata jaiba kike an fahimta ai nawa aka yi a ƙasa na yayin zabe an yi siyasa an yi zabe kafin a rantsar sawo gadan mulki soji biyu tan kwabe kaga duk ta leko ta koma ke da wanda ya bata da wanda ya shirya da wanda yake ya zuba koma za a shigo ya ci daɗi sai soja ya tangwabe kaga fa ja'alna hasidan ka alam daga bil amus musiba ta da rashi kenan duk aka manta siyaso ma yace an fasa a zo a sake wani abu samu kaga ai wasa kenan wasa kenan kun kashe kuɗi kun gine gine kun tsaya zaɓe kun dangwala kun kirga aiki amma wani zo an fasa ba za a yi ba to da Allah ya ba wasa mai wannan wannan fa ita ce duniyar ta'allam ta galibil ams sai maliki cewa kamar dai amfanin gona da sai je dab da nuna sai wuta ja'iba ta faɗo masa wali anna haza wali anna almutamassiku bi dunya imamu qatada yake cewa kaga wanda ya rike duniya kam kam idza nala minha bagiyatahu atahu almaut bagta idan har ma abin da yake so ya samu to ya shirya iya na mutuwa za ta zo masa in ma ka samu kuma sai an tafi mutum goma sun tafi neman duniya da wala biyu samu ɗayan ba Allah ba annabi ba sallah ba salati haka zai dawo an fahimta haka take ita kuma ita in ka yi hankuri ma wallahi sai Allah ya kwantar ma da hankali ka domin manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam la tamutunna nafsun hatta tastukmil rizqa in dai arziki ne da zaka ci ka sha kai sira ka mallaka manzan Allah sai da ya rantsuwa ba za ka mutu ba sai ka cimma abin da Allah ya tsaga mu ba abin da za ka mutu ka bar rabanka a cikin babu shi yadda ka san ba za ka mutu a ce ka bar kwanakin ka uku hudu a baya ba to wallahi aka rabanka da duniya duk sai ka cinye za ka mutu sai ya sai sai sai a ci fattakullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar nema kar ka nema haram ka sauka saukar da kanka abin da za ka same ta hanyar haram in ka kwantar da hankalinka ta halal zai zo ma in dai rabon naka ne sakacin mace in dai rabon ka ne siyasa ne wani aka tsara Allah ya tsara duniya amma wani gaggawa ce take sake cin haram gaggawa da rashin hakuri akwai ilil tekulafa ya dawo daga tafiya sai wani matashi ya riko mai ragamar doki shi ya zo gida ya tsaya ya rike masa ya sauka ya sauke mai sirri to sai ya ji daɗi sai ce baya ji gida ya mai alkhairin jar'ami guda biyu ba shi domin hal jaza wal ihsani ila ihsan ya kyauta da masa mali kyauta da masa to ya shiga gida kafin ya fito sai shi dan ya rayawa wannan matashin ya dauke sirdin wannan abun hawan ya tafi da shi ya yi haƙin shi gudu shi to kuma wannan sirdin a lokacin a kasuwar madina da rahimi yake sai da shi ya fito da rahimi zai bai gaba ya ba su su kashi wanda ya yi gaggawa Allah ya kaddara zai samu dirhami biyu a jiki na yau da ya yi haƙuri ta halar zai same su sai yi gaggawa ya same su ta haram kuma duk wanda ya ci haram wallahi haka musamman in dai ka ce ko ka mallaka ko ka zura a aljihunka wallahi da za a kwantar da hankali ta halar da zuwa wallahi haka abin allah ya gari an fahimta ka kwantar da hankalinka kar ka sa canjin kuɗi za ka zama ɗan cire ba da rashawa abin zai wuce ya ma wuce ka zo ka jefa kanka cikin bala'in da ba ki da iyaka ka sai da kuɗi da kuɗi a baka riba manzan Allah ya ce da kai wannan ƙwara ka yi zini da mahaifiyar ka shi ne abin da ya fi kankanta zunubi a kan wannan bala'i to amma gaggawa da rashin haƙuri da an ɗauka duniyar ta goma za a yi ba ta da goma wannan duniyar ba abin da goma ba ce ba saboda ka wannan shi ne irin abin da malamai suke buga game da zalunta Allah ta'ala ya ba mu ikon takarruwan cikin ta abin da ya halatta Allah ya ba mu ikon hawa kai shi abin da ya haramta kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon kauce masa نعم آية جمال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah ya ce wallahu ya dawo ila dari salam Allah iya kiran ku zuwa ga gidan aminci kan gidan aminci ba duniya bane gidan aminci aljanna ne gidan aminci to kullun inda Allah yake kiran ku kenan ba kiran ku yake ku kifa kai a duniya ba a'a ya dawo ila dari salam inda ubangijin ku yake kiran ku zuwa ga gidan aminci zuwa ga gidan dawwama zuwa ga gidan jin daɗin da ba shi da iyaka zuwa gidan da babu gaba ba hasada ba munafirci zuwa gidan da kowa zai rayu da zuciya irin dan uwansa shine gidan aljanna wallahu yad'u ila daris salam ubangiji iya kiran ku zuwa gidan aminci shine gidan aljanna an fahimta darus salam shi imamu qatada yake cewa assalamu huwa allah assalamu shine allah daga cikin sunansa akwai assalamu wallahu la ilaha illa huwal malikul quddus salam ya cikin sunayen Allah ya ce kuma a daruhu wal janna imamu katada ya ce assalamu shi ne Allah gidansa kuma yi ne aljanna wallahu ya jabu ila dari salam ma'ana Allah iya kiran ku zuwa ga aljanna wakila assalam bi ma'ana assalama ma'ana ta ma'anar salam ne salama zaman lafiya da nutsuwa summiyatul janna darus salam an kirayi aljanna gidan aminci ne annaman dakalaha duk wanda ya sa kafarsa a aljanna salima min al-afat duk wata rigima duk wata tashin hankali to ya kuɓuta daga shi in dai Allah ya ma arziki ka sa kafarka aljanna ta bugana ta kare matsala sai dai ka ji labarin sunanta a wurin amma baka san ta ba manzon Allah yake cewa za a ɗauko ka kaddara a yi taskirin a gano wanda ya fi kowa shan wahala a duniya a gano shi tun daga haihuwarsa har ya mutu bai san wani abin daɗi ba a cikin musifa da bala'i ya rayu idan Allah ya ba shi aljanna aka tsoma shi aljanna an ce sakan ɗaya idan ya yi aljanna a tambaye shi wani da Allah ya labarin wahalar duniya kuwa ya ce wala bai santa ba sai ke ya zama nake jin sunanta ban san wata wahala ba mai wahala ne sakan ɗaya aljanna ya mantar da shi duniya sakan ɗaya ya mantar da kai wannan ɗauyi da gidan kai yasa aljanna darussalam domin wani farin cikin aljanna ma da jin daɗin aljanna Allah ya ce duk irin abin da yake haɗa ko rigima a duniya to kafin ku yi aljanna sai Allah ya wanke muku zuciyar wanda za'ana ma fi sturhi ne gille ya ce ikiwanan ala surri mutakabiri yau wani iya jan hushin makocinsa yau wani a kasuwa ya ga wani ya tashi iya jan hushi wani ya tsaya takarar zaɓe wani ya ci wani bai ci ba wani baya su wani ya suna karatu ya fice shi wani result ya fitowa da bai fito ba wani promotion ya fitowa da bai fito ba duk gashi nan abubuwa da suna tawo su ne ma cikin mutane a sa gaba a sa kin magana a sa hasala to wannan zuciyar da ke irin wannan to kafin a jikiya aljanna sai an wanke ta yini Allah ce ikiwana kowa dan uwan kowa ne ba mai jin haushin ka ba ka jin haushin wani duk damuwa babu ita la kawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro ba bakin ciki amma a duniya duk yadda kake sai ka kwana wajen cikin lokaci sai ka so abu Allah ya ki ko bayan da za ka yi ko ba za ka tilasta shi ba amma a lahira aljanna duk bukatar ka sai Allah ya biya mai duk bukatar ka yasa idan sahabbai suka ji labarin aljanna wallahi wani ma sai kamar hankalin zai ta wallahi sun matallahi idan manzon Allah ya zo ya ce kaza aljanna to wallahi sai da karfin su ya kare manzan Allah ya zo cikin sahabai zai cewa Allah ya ce ba wanda zai tsaya a gwadabe na kwarai ya tafi aljanna har sai ya ɗau dukiyar da yake so ya yi kyauta da ita akwai abu tsala a ansari iya da wata gona a bayan madina har manzan Allah yana zuwa cikin jama'a ya huta ana ce mata bairaha ko biraha gona ce da lambu a ciki da dabbobi har ma iyalansa ma wasu magana a cikin wani su sai ya ce ya rasulallah Allah ya saukar da ayin lantana da rubirra a tattun fi kuma mata yabo ne haka ne ba za ku taɓa zama a gwadaban da zai kai ku aljanna ba sai ka ɗau dukiyar da kake so ka ba da ita ya ce Allah ne ya faɗa ka ne tabbas Allah ne ya faɗa ya buwa zalla sai ce to manzon Allah ka shaida gona ta na fuka wani ta akan duk abin da Allah ya hore mu na ba ka yi wa dinin Allah yake ya je yake ce matarsa fito gona ba ta mace ta Allah ce fito mu dawo gida haka yake faɗa domin ya ji labarin aljanna shi abu ɗalhan dai shi ɗin dai akwai lokacin da manzon Allah ya yi bako sallallahu alaihi wasallam da ya yi bako sai manzon Allah ya tura gidansa a nemo abinci a biya bako a karsa a gidan annabi Muhammadu da yake da mata tara aka zagaye ɗaki bayan ɗaki kunu da za a samu a kofi kamar wani wani ba a samu ba duk ɗakin da aka je babu babu babu ko manzon Allah ya yi bako aka zo aka ce ya rasulullah wallahi an je babu duka sai ya ce to wa zai sauki wannan bakon na falahu ne janna bako ka sauke shi bakon manzo Allah ka sauke mai hidima to manzo Allah ya ce ya ma alƙawarin aljanna a gobe kiyama Abu Talha ya ce ha ana man ya rasulullah gari zan dauke shi shi ma kuma confident ne ba ni da abin da ya bari a gidan bai san da wani abinci a gidan ba da ya ce sai ke ce matarsa akrimi daiti rasulillah akrimi daiti rasulillah ki girma wa bakon manzan Allah wani ba bakon mu bane duk wata gwanintar abinci ki yi wannan bakon manzan Allah ne sai rike cewa ya mai gida ai malana shay'an fi hadha albayt illa qutu subya take cewa wallahi ba mu da komai a gidan nan sai abincin yara kanana kai ma ba bangare ma ba rukura abincin yara ne kada yaro ba gida sai ce akwai abincin yaran ku ce eh sai ya ce to fa na wuni ki musu dabara su yi bacci abincin yaro zai biyu ba har su yi bacci idan sun yi bacci ki ɗauko abincin ki ka gaban mu ni da bakon mu yi kamar muna ci mu kicin abinci mu kwana da yunwa bakon mazan Allah ce haka matar ita ma da yake mata ce yar albarka ba irin matan mu ne yanzu bane haka ta yi ta ibe ya'yan ta ici ta yadda kuma aka kawo bakon yi sai kwana da asuba sun tafi masallaci suna zuwa gaban mazan Allah mazan Allah ke bai mishi yace ajaban lahu bima fa'ala fulan wa fulan talbada Allah da kansa iya jinjina akan abin da Abu Dala da matan su kai wa yusiruna ala anfusihim law kana bihim qasas suna zabar bukatar wani su biya masa koda suna da bukatar su to yanzu kake ka zalunci dan uwanka ba ba wai ka dauka ka bashi ba an fahimta a so kake zo canje kudi ka tuce shi haka ne mana so yake kai kwana ka tuce shi ka zalunce shi kuma ka ce kana son ka ga aljanna da ta sabai abin zai yi wahala zai yi wahala su fa sahabbai kyautarsu ba wai irin kyautar da muke bane a yanzu a galabiyar mu kashi 100 cikin 100 a cikin mu da wahala mutum last card da kai baya kai ka samu mutum 100 baka samu mutum biyu ba to su irin wannan kyautar sahabbai suke yi suna da bukata suna da matsi idan sun ga wanda ya fi su bukata ya sa konar ta su dauko su baki an baya zan nawa gare ka makotan ka nawa ne sai fara da yawa yan uwanka da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko dangi nawa ne suke cikin bala'i kana da kuɗi ba za su ke ba to amma sahabbai ba fa yan uwa ba dangi ba in sun ga wani iya cikin damuwa wala ya tafi da shi kuma suna yi dan Allah ba su san kowa ya sani Allahn da aka yi sani hidimar sakaiya to wannan irin rayuwar suke suka zauna lafiya an fahimta wannan shine irin abin da Qur'ani ya karanta da mu kwaikwayo su ulaika allazina hadahumullahu fa bi hudahu muqtadi ku kwaikwayo su sai ku shiri an fahimta wallahu yad'u ila daris salam Allah iya kiran ku zuwa ga gidan aminci shine aljanna la yasma'una fiha lagwan wala tasima Allah ya ce illa ila salaman salama in ka ji aljanna salam kau aminci aminci duk wanda gani aminci wa qala alhamdulillahi allazi hadana li hadha muna yi wa Allah godiya da shiryar da muka samu aljanna kowa iyayi wa juna barka barka Allah ka sa da mu a ciki Allah ka sa mu tsinci kanmu a gidan aljanna Allah kada ka haramta mana ga aljanna ya rabbal alamin wallahu yadawu ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah iya shiryar wanda yaso zuwa ga tafarki madidici Allah ka cikar da mu tabbaki madaidaici na'am ayati gaba lilladina ahsanul husna wa ziyada ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله يتنى الذين أحسنوا ga wannan waɗanda suka kyautata to alhusna kamar jaza'uhumul husna alhusna mu'annas ne na alhasan alhasan namiji alhusna mace an fahimta to duk wanda ya kyautata aikinsa a duniya to Allah ya ce iya da alhusna alhusna kuma na shine aljanna duk wanda ya aiki na kwarai a duniya ya mutu da imani to Allah ya ce sakamakon sa aljanna ne bayan aljanna kuma wa ziyada akwai ƙari bayan Allah ya baka aljanna ya ce akwai ƙari za ku ji me ake nufi da wannan ƙari wala ya haƙu juhum katturun wala zilla fusakunsu wala ya haƙu juhum katturun wala zilla da ƙura da zilla ƙasƙanci ba za ka taɓa ganin sa fuska ɗan aljanna ba wahala ba wulaƙantuwa ba damuwa sai Allah ya ce ulaika ashabul janna irin waɗannan su ne yan aljanna hum fiha khalidun idan sun shiga aljanna kuma ba ta wani daɗin aljanna na biyu idan ka shiga ba ta ko ba mutuwa kuma daɗin ba zai ƙare ba ba tsufa ba tenuwa ba juyin mulki duk wanda ita ce aljanna ba komai ke zaman jin daɗi da miƙe kafa Allah ka ba mu aljanna sai na abubakar radiyallahu anhu Allah ya ƙare dare as-siddiqil akbar yake cewa da Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada lillazina ya'maluna al-amali lillazina ya'maluna al-husna fi dunya wa ziyada ziyada wa hiya an-nazru ila wajhi al-karim shine Allah zai yayi hijabi kowa ya ga Allah manzon Allah ya ce duk dan aljanna zai ga Allah tamkar rana lokacin azhar ba wani ko turere ne ba za ku yi ba kowa inda yake a zaune zai ga Allah an fahimta wannan faɗa sai da abubakar radiyallahu anhu wa kuzaifa da imam kuzaifa da abu musa al-ashari da ubada bin sabit radiyallahu anhu waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun ce abinda ake nufi da ziyada din shine ganin Allah bayan Allah ya ba su aljanna kuma Allah zai yayi hijabi su bai shi imam al-hasan al-basri da ikrima da aqab bin rabah da mukatil bin hayyan da imam dahak da siddi suke cewa akar jana abu sa'id bin muhammad wannan magana ta ce imam as-sauri a cikin littafinsa a cikin littafinsa tafsiri akwai magana zuwa ga abdullahi dan abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ya karanta wannan aya lilladina ahsanul husna wa ziyada sai ke cewa hadhihi al-aya lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada qala idza adakal ahlul jannati al-janna manzo Allah ya ce idan Allah ya shiga da yan aljanna aljanna wa ahlun naran nar yan wuta kuma aka sa su a wuta nada munadi Allah zai sa wani mala'ika yi kuwa yace ya ahlul janna ya ku yan aljanna inna lakum indallahi maw'ida akwai wani alƙawarin ku abun Allah amayda akwai wani alkawarin kwagun Allah ya kudin aljanna yiridu an yujzikumuhu a yanzu nan Allah iya sai zartar muku da wani alkawarin kowa da alkawarin sa Allah zai zartar mai da shi yanzu qalu sai yan aljanna suka ce ma hazal maw'ud wannan wani alkawari alam yasqil mawasinana shin Allah bai nauye ma'aunin aikin mu na alkhairi ba mun samu aljanna wa bayyid wujuhana ba Allah bane sa fusa kuma suka yi haske muka samu aljanna wai da kunu aljanna Allah bai samu aljanna bane wai jirna minan nar Allah bai nesantar da mu daga wuta ba ai duk Allah ya mana wannan to me rike kuma zai ba mu kala sai manzon Allah ya ce fayyarfa'ul hijab sai Allah ya dage shamaki tsakanin su da yan aljanna fayyanzuruna ila wajhi Allah azza wajalla sai duk dan aljanna ya ga Allah subhanahu wataala kirdi to an ce ganin allan sai ya mantar da kai aljanna sai ya mantar da kai a aljanna ka ko a yana shi ne lillazi na ahasan alhusna wa ziyada an fahimta falan ma a'tu ashiya ahabba ilayhi min an-nazar ilayhi lokacin da Allah ya bayyana yan aljanna so ga shi to duk abin da ke cikin aljanna ne masu yamanta da shi an fahimta yasa ya ce wujuhun yawma izin nariba ila rabbiha nazira wa an su fusakun a ranar lahira suna cikin annishuwa suna cikin walwala domin Allah zai da su gai a duniya ba wanda ya ga Allah haka Allah ya faɗa a suratul hajj la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar wa ladib al kabir ba wanda ya ga Allah a duniya wani yayi tsalle ma ya faru ana danne shi ya gano wasu ƙarya yake ba maki wani aljeri ya gani amma ba Allah ba annabi Musa alaihi salam ya nemi ga Allah rabbi arini anzur ilayka sai Allah ya ce lan tarani walakin zur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa karra Musa sa'iqa falamma afa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina an fahimta annabi musa ya yi magana da allah in ji daɗin shauƙin maganarsa da allah sai ce to allah ina so na ganga an fahimta sai allah ya ce musa a duniya ido ba zai iya gani na ba amma ga wani dutse can ka zuba masa ido idan ya tabbata a gun da yake za ka iya gani na da hasken ubangiji ya yi tajalli a kan dutsen to sai dutsen ya rididdige zama kamar fulawa da annabi musa ya ga dutsen ya rididdige sai ba da su rai karra musa sa'iƙa falamma a faƙa lokacin da ya faƙa ta subhana ubangiji sarki ya tabbata gare ka ni ne farko mai miƙa mawuya ya sana na aisha da abdullahi ɗan abbas aka samu ƙara wa juna sani shi abdullahi ɗan abbas aka tambaye shi shin manzan allah ya ga allah sai ce eh manzan allah ya ga allah an fahimta ita kuma na aisha aka tambaye ta shin manzan allah ya ga allah sai take cewa nurun anna arau ai Allah haske ne ta za a gan shi dukkan su magana su akan hanya take haka malamai suka ce shi Abdullahi dan Abbas ya ce a lokacin da manzon Allah ya je Mi'raji Isra'ila daga Makka zuwa Baitul Maqdis Mi'raji daga Baitul Maqdis zuwa can gaba da sama bakwai to ya ce a wannan tafiyar manzon Allah ya ga Allah amma himta in ya faɗa haka daidai ne domin gunda manzan Allah ce ba duniya ba ne ko duniya ce ya ga wuta ya ga aljanna an buɗe mai wuta ya ga nau'i nau'in azabar da ake wa mutane ya ga aljanna ya shiga har yace zai tsunko dan wani bishiya ma sai Allah ya ce ba ya zama kamar sai ka dawo an bayyana ya ga aljanna ya shiga ya ga mala'ika jibril ya ga mika'il ya ga mai gadin wuta to wannan duniya ce ba duniya ba ce ita kuma na na aisha abinda take cewa a doron duniya ne maza Allah bai ga Allah kuma haka ne domin ka'idar ba idan da zai ga Allah a duniya wannan shine abin da suke faɗa amma wai ba cin karo da juna bane maganganun su dan Abbas ya rubuta lokacin da zai Isra'ila da Miraji ya ga Allah amma na na aisha tana fa a gari maka ko Madina maza Allah bai ga Allah kuma haka ne amma a yanzu ga wani ya ce ya ga Allah har an zo ana neman tabariki a gonsa wallahi kariya yake yawa ido ba zai ga Allah a duniya ba an fahimta Allah ya ce amma ‘yan aljanna za su ga Allah shi ne waziyada wala ya raƙo juhun katurun wala zilla ba wata ƙura ko wata wahala ko wata wulaƙantuwa a gunsu ba duk ɗan aljanna yi aljanna ya tsira ba wani abin da ya rage wannan damu Allah ta'ala ka ban aljanna Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ulaika ashabul janna hum fiha khalidun za su samu dawama gidan aljanna na'am ayata gaba والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
an gama batun aljanna dan makurani haka yake zai muku magana aljanna kuma sai a shafo shafin yan wuta kuma shi ma domin a ji a kiyaye aikin da zai kai kauta qur'ani yace wallazina kasabu sayyi'ati can an ce lillazi na ahasunal husna wa ziyada sun yi aikin kwarai kuma Allah ya ba su aljanna da ƙari nan kuma ka ce wanda suka tsururuci mummunan aiki a kullum aikinsu a duniya mai muni ne ba mai kyau bane sai Allah ya ce jaza'u sayyi'atin bi mithliha duk mummuna idan suka yi to da mummuna za mu sakai wata rahama ta Allah kai aikin lada ɗaya baka goma amma zunubi in kai da wannan ɗaya za a masa kai ba za a ƙara ma zunubi biyu ba a kan sako ɗaya a wanda ya aikin alkhairi ne za a linka mai goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa gwargwadon ƙarfin imanin amma duk aikin zunubi idan baka tuba to ƙwaya ɗaya za a rubuta waje za a sayi a cin sayi a tun mitluwa sakamakon mummuna tun mummuna ‘yar uwata to amma duk da wannan rahama ta Allah sai ga mutum ya tara zunubi ya je wuta sai Allah ya ce kasabu sayyi'ati jaza'u sayyi'atin bi misliha za a masu sakayyar mummuna da kwatankwacinta wa tarhaquhum zilla kuma kaskanci ya ci musu duk dan wuta Allah ya raba mu da wuta Allah ya ce sai ya wulakanta nan zai wuta tunda Qur'ani ya ce duk wanda za a sa a wuta sai an kora shi an wuce mala'iku suna dukansa sai ne wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zumara tawaga tawaga ƙungiya ƙungiya mushrikai can mazinata can masu cin kuɗin ruwa can duk dai wacce yari ba can ƙungiya ƙungiya in an gama da waɗannan mala'iku su tuso su a gaba da kula ce na wuta haka ai wulaƙanci ke tun kafin su yi kautar Allah ce yan wulaƙanci su su je kofar gidan wutar mala'iku su ce alam ya a cikin rusulun milku ba ku taba jin abin da kuke bakin wani ba ku taba ji ba wayin zuru da kuma liƙa a yau ne kuma haza ba a taba gargadin wannan yinin na kiyama ba ku taba ji ba wallahi mun ji kalu ba walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin da kansu za su wallahi mun ji mun ji kaza da kaza duk ba kyau sai dai amma kalmar azaba ta tafi da kan kafirai udukulu na rajin annabi kawai wannan haka za a yi musu shi ne allah ya ce watar haƙuhun billah sai kunya ta kama su da kaskanci allah ya ce malahun min allahi min asim ba su da wani koma bayan allah da zai kawo su asim shi ne mai ba da kariya a duniya za ka yi ta fama a dinga kare a wannan duniya ta ba za ka yi kisan kai ma a ba a kariya za ka yi ta fargaza duk aji a kare ka amma alahira ba wannan yasa wani malaminmu a jami'an bayero a kano ke cewa wallahi iya ganin 'yan najeriya ya sun fi kowacin wahala lahira muka ci akar muka lau mai faru sai ke cewa wallahi sun saba da alfarma ne alfarma ta yi yawa a najeriya kuma haka ne alfarma kasar kusan kai saba'in cikin dari alfarma ce ba ka cancanta ba in ta kana da wani god faza kana da kafa sai ama ga wanda ya cancanta alfurishi ya ce in dai da wannan yaran za ku raito a lahira ba wannan yaran a lahira cancanta ce in ka cancanta amma in baka cancanta baka hakura to shine Allah ce malahum malahum min Allah min asi ka annama ugushir wujuhum qida'an min al-layli mudliba Allah ya ce in kaga yan wuta fiskar su tamkar wani yankin dare ne mai duhu kamar can wajen karfe ukun dare ko biyu da wani abu alfijir bai yi alamar ketowa ba ka fito a ɗauke wuta ba fitila kaga kai da kanka tsoron kanka ke ji ko ba haka bane dan motsi ka dan zai tsorata ka to Allah ya ce fusakun yan yan mutamkar wannan ida azminal layli kuma muslima kamar wani yankin dare mai duhu sai Allah ya ce ulaika ashabun nar wadannan sune yan wuta kun fi khalidun wadannan kuma sun higa wanda za su dawo ma ciki ba za mu tsawaita ba ba daɗi labarin za mu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu guje mata muna addu'a ga mahaifan mu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu mu kuma in Allah ta'ala ya kare shi ya kawo ƙarshen rayuwar mu Allah ya samu cika da ibada ya'yan mu da kannan mu da sauran al'ummar musulmi Allah ka shirya da mu ta hukki madaidaici Allah ka dora mu akan gwadabi na kwarai wannan wata mai albarka da muke cikin sa Allah ka zai ibadun mu ya Allah abin da muke na ibada da addu'o'i da kokari da ake ta yi wajen neman lada abokai Allah ka bamu ya Allah ka sama da cikin tattun bayan a wannan wata Allah ka gyara mana zukatanmu ka gyara mana ayyukanmu ka gyara mana mu'amalar mu ya rabbal alamin Allah kasar mu jihar mu garuruwan mu na musulmai Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka karo mana alkhairi da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah duk wani su bauɗaɗɗu Allah ka mai da su kan layi Allah mu kuma Allah ka tabbatar da mu akan hanyar gaskiya Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya na'am
neman addu'a ne guda biyu to akwai masu neman addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gurguje akwai